مع السبب يبدل واشتكاك هذه اللذة وتسليمها أصل هذه الكلمة هو المن والحبس والسبب حبس النفس عن عن الجزاء واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لذم الحدود وشكل الجيوب وغيرهما ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقال ان ترى فصبرت عارفة لذلك غفرته تنصر إذا نفس الجبال تطلع تطلع تطلع يقول أحس نفسا عارفة وهي نفس كل يأنف ولا نفس عبد لا أنا له وقوله تنسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبال واضطربت ويقال صبرت فلانا إذا حبسني وصبرته بالتشديد إذا حملته على السبر وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويصبر الصابر أن يقبس للموت كما حبس من أمسكه للموت وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا أي أمسكته بالقتل وصبرته أيضا وأصبرته إذا قبسته للحي ومنه الحديث الصحيح من حلف على يمين صبر ليتقع بها ما لم به مسلم لقي الله وهو عنه معرض ومنه الحديث الذي في التسامح ولا تسبر يمينه حيث تسبر الايمان والمسبورة اليمين المخلوق عليها وفي الحديث نهى عن المسبورة وهي الشدة وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت وتربط ثم ترمى حتى تموت وقيل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل فهو بمعنى الكفالة والصبير الكفيف كأنه حبس نفسه للجر ومنه قولكم اصبرني أعطني كفيلة وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة ومنه الصبر ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته قال الأسمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأسبابها ومنه الصبر بضم الصاد الأرض ذات الأسباب لشدتها وصلابتها ومنه سميت الحرة أم صباب ومنه قولهم وقع القوم في أمر سبور بتشديد الباء أي في أمر شديد ومنه سبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء بشدة ضربه وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الحلق والجزاء ومنه سبرة الطعام وسبارة الحجارة والتحقيق أن في السبب المعاني الثلاثة المنع والشدة والضم ويقال صبر إذا أتى بالصبر وتصبر إذا تكلفه واستدعاه واصطبر إذا اكتسبه وتألمه وصابر إذا واقف قسمه في مقام الصبر وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على السبب وسلطان صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر فمصابر من صبر ومصطبر من استبر وصابر من صبر وأما صبار وصبور فهو من من أوزان المبالغة من الثلاثي كضرام وضروب والله تعالى أعلم نعم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna bakwai ga watan biyar wato watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 11 miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Uddatu Sabirin wa Zakhiratu Shakirin wallafar al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na shida a cikin wannan littafi sannan a jerin darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 336 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake bamu dama mu haɗu a wannan lokaci a wannan guri domin ci gaba da wannan karatu gabanin mu shiga karatun da muka ji daga dan uwa Malam Abdulrashid wata ta rubuto tana tambaya game da sallah wajen tafiya sujjada shin da gwiwa mutum zai tafi sujjada ko kuma da da hannayensa tana maganar cewa ta tambayi malamai daban-daban kowa yana ba da ansa daban saboda haka take son ta san me ya kamata ta yi da gwiwar ne ko da hannun ne babu shakka duk wata matsalar da malamai suka yi saɓani a kanta tun a can baya to dole ne ki samu mabambanta an so shi wannan ba wani abu ne baƙo ba a cikin sha'anin ilimi na addinin musulunci duk wata matsalar da aka samu saɓani a baya can a kanta malaman baya can suka yi saɓani to babu abin da zai hana malamai a yanzu ba su yi saɓani shi mai fatawa har koyaushe yakan tambayi wanda ya yarda da na farko ta ƙawarsa na biyu iliminsa daga cikin waɗanda yake tare da su masu karatu masu ilimi ya yarda da cewa mutum ne mai tsoron Allah zai gaya masa tsakani da Allah abin da ya sani abin da ya karanta ba zai ɓoye masa gaskiyar da yake da ya kamata ya gaya masa ba ba zai gaya masa son zuciyarsa ba sannan kuma zanto yana da karatun da zai yi masa fatawar a kai to idan mutum ya yi wa malami tambaya wanda yake da irin wannan sifa ya ba shi ansa to ya samu uzuri ko da kuwa malamin yana da kuskure shi ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na cewa ya tambayi waɗanda suka sani in bai sani ba fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun don haka ya tambayi waɗanda yake wa kikkiawan zaton cewa sun sani kuma suna da gwargwadon wani abu na tsoron Allah da za su gaya masa gaskiya ba tare da faɗa masa zuciya ba to shikenan nauyin da yake kansa ya sauka ko da malamin yayi kuskure wannan ba zai shafe shi ba shi ma kuma malamin ba zai shafe shi ba matukar dai ba da sirri ya gaya masa ba saboda haka yawan fatawa a tambayi wannan a tambayi wannan a tambayi wannan ba daidai ba ne tun daga nan za ki ta samun irin wannan rudani a cikin yin tambaya gurin malamin da kika fahimci cewa yana da ilimin ba wai baya da shi ba sannan kuma a bisa abin da ya bayyana gare ki yana da tsoron Allah bakin gwargwado ba wanda yake faɗar abin da yake son zuciya ba in kika tambayi wannan shikenan sai dai wani lokacin da kuma bisa sauraron karatun kuma ke ji wani abu wanda ya gamsar da ke fiye da wancan shikenan sai ki canza zuwa ga abin da ke gamsu da shi amma irin ka tambayi wannan ya gaya maka ka koma ka tambayi wani gobe ya gaya maka jibi ka dinga tsilla-tsilla kenan kuma ka dinga shiga a rudani saboda ka a kula da wannan matsalar kai fara kai hannu ko gwiwa zuwa a cikin zuwa sujjada matsala ce da malamai suka yi sabani da ita a kanta ba kuma tun yanzu ba tun da jimawa ka ɗauki sunan jami'u tirmidhi bayan ya kawo hadisin wa'il ibn hujur za ga ya ce ga abinda wasu malamai suka tafi akai ga kuma abinda wasu suka tafi akan sa sauraka wata wata mas'ala ce da aka yi sabani akan ta da jumawa ana magana tirmizi kaga ana magana sama da shekara dubu to kaga dan wani ya zo shi ma an samu sabani to ba wani abu mamaki ba wani abu mamaki bane wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai sallah zai gabatar da gwiwoyinsa ne kafin hannunsa suka yi hujja da hadisin da tirmizi ya ruwaito nasa'i ya ruwaito ibnu maja da wasu daga cikin malaman sunna hadisin wa'il ibn hujur da yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya sujjada da gwiwoyinsa kafin hannayensa yana tafiya sujjada da gwiwoyinsa kafin hannayensa wannan shine waɗanda suka tafi akan tafiya da gwiwowi kafin hannaye suka yi hujja da shi yayin da wasu kuma daga cikin malamai daga ciki akwai imam malik alaihi rahmatullah da al'auza'i da yawa daga cikin ahlul hadith sun tafi akan mutum ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa saboda hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan nasa'i yana cikin ibnu majah yana cikin musnad imam ahmad hadisin abu huraira da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ɗayanku ya durƙusa kamar yadda raƙum yake durƙusawa ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa falyuqaddim rukubataihi abinan yadaihi qabla rukubataihi suka ce to anan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani mutun ya tafi da gwiwowinsa yayin da ya tashi sujada in yayi haka yayi kamanceceniya da raƙumi wanda dabba ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hani ga masallaci yayi kamanceceniya da aikin wata dabba ko wani tsuntsu kamar yadda ya zo a hadisai daban-daban saboda haka annabi ya ce ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa to kun ga waɗannan hadisai ne guda biyu kowanne ya ambaci wani abin da ɗayan ba haka ya faɗa ba hadisin wa'il ibn hajar ya ambaci gabatar da gwiwoyi kafin hannaye hadisin abu huraira ya ambaci gabatar da hannaye kafin gwiwoyi wasu daga cikin malamai suka ɗauki hadisin wa'il ibn hajar suka raunana hadisin abu huraira suka ce a cikin hadisin abu huraira akwai abinda malamin hadisi suke kira qalb alqalb shine hadisi ne maklub wato saboda suka ce ƙarshensa ya saba wa farkonsa farkonsa yana cewa la yabruku ahadukum kama yabruku albayr kada ɗayan ku ya sun ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa sai kuma ƙarshensa ya ce falyuƙaddim ya daihe ƙablar rukubatai ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa suka ce to ai haka shi ma raƙumin yake yi sai ƙafafuwansa na gaba sun tafi sannan na baya za su biyo baya na gaban nan su ne hannayensa sannan ƙafafuwansa na baya su ne ƙafafuwansa su ne gwiwoyinsa suka ce to kaga annabi ya hana akwaikwayi raƙumi amma a ƙarshen hadisin an nuna akwai kwaye shi suka ce don haka akwai abin da ake kira alƙalb alƙalb shi ne a juya lafazi ya ba da ma'ana akasi suka ce yadda ma'anar take falyuqaddim rukbatayhi qabla yaday sai mai ruwa ya rai kuskure yace falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi a wannan shine ra'ayin malaman farko da suka da suka tafi akan gabatar da gwiwoyi akan hannaye su kuma waɗanda suka ce a gabatar da hannaye kafin gwiwoyi wanda daga ciki akwai imam malik radiyallahu ta'ala anhu da wasu daga cikin malamai suka ce hadisin wa'il ibn hujjar yana da rauni domin wanda ya ruwaito shi shine sharik ibn abdullahi al-qadi sharik ibn abdullahi al-qadi shi kuma malamai sun raunana shi tun lokacin da ya samu alƙalanci ƙwaƙwalwarsa ta abin haddasa ta rikirkice masa zaje saboda rigingimu da yake fama da su na jama'a sai zama na haddasa ta, lalace ta yi rauni kuma shi kaɗai da ya ruwaito shi da wannan akwai waɗanda suka yi tarayya da shi cikin ruwayar wannan hadisi ina tunawa akwai Yazid ibn Harun ibn Yazid ibn Harun al-Wasiti ɗaya daga cikin malamai Imam Ahmad sun ruwaci hadisin mursalan babu ambatan Wa'il ibn Hujr a cikin sanadinsa mursal kuma hadisi ne da'ifi sauraka sun saba masa wajen danganta abin zuwa ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi ne mai rauni shi kuma hadisin abu huraira ba shi da wannan illar don haka ya fi ƙarfi suka raunana hadisin wa'il ibn hujjar kuma suna da gaskiya hadisin wa'il ibn hujjar yana da rauni saboda tafarra da bihi sharik ibn abdullahi alqazi kuma sannan wanda suka fi shi ƙarfin hadda sun saba masa a isnadin hadisin saboda haka baya da za a hadisin ya zama ya zama mai inganci hadisin abu huraira kuma cewa akwai qalb wannan suka ce ba haka ba ne saboda shi raƙumi gwiwoyinsa a gaba suke a ƙafafuwansa na gaba suke nan gwiwoyinsa suke saboda haka yayin da ya tafi da wannan ƙafar ta gaba to yana tafiya da gwiwarsa ne raƙumi gwiwarsa ba a ƙafar baya take ba a ƙafar gaba take saboda haka ce kakkai ma ka tafi da gwiwa domin shi ma da gwiwa yake tafiya ko da gwiwarsa a gaba take sun ce ma kullu zawatul arba dabbobi da suke da ƙafafuwa hudu to guwowinsu suna na gaban ne ba na baya ba kamar yadda ya zo a hadisin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suraka ibn malik ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar lokacin za su yi hijira yake ba da labarin yadda dokinsa yake wato faduwa ƙasa yayin da duk ya ya yi ƙoƙari ya gaya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar yake cewa fasakhat ya da rijlai ya da farasai fasakhat ya da farasai saboda haka wannan kafafuwan nashi na gaba wanda su ne hannayensa a cikinsa goyoyi suke almuhim da yawa daga cikin malaman lugha sun tabbatar da cewa ركبة ذوات الأربع في في في أيديها suna cikin suna kafafuwansu na gaba don haka babu babu maganar cewa akwai cin karo tsakanin ƙarshen hadisin da farkonsa akwai hadisin da littafin da sheikh abu ishaq al-huwaini ya rubuta sunan shi nahyi suhba an nuzuli bir rukba a ciki dai yayi magana akan hadisan waɗannan da kuma maganganu na malamai kan waɗannan hadisai da kuma martani ga Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad wanda a ciki rinja yadda tafiya da gwiwa akan tafiya da hannu kuma ra'ayin Ibn al-Qayyim shine ra'ayin Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah su suna ganin a tafi da gwiwoyi kafin hannaye yayin da wasu kuma suka saba musu akan wannan shi kansa Abu Ishaq al-Huwaini ya saba musu ya tafi akan cewa a tafi a tafi da hannaye kafin guyoyi kuma wannan yafi sauki ga mai sallah ya tafi da hannayensa akan ya tafi da guyoyinsa musamman ma in yana da ɗan garin jiki ka ce ya tafi da gwiwarsa to ba ya sa'a ba sai ya tuntsira saboda haka duk abin da zai fi sauki to ya kamata ya zama shi ya fi zama daidai insha Allah akwai wanda ya rubuto tambaya ina tsoron mu rika cinye lokacin da ansa tambayoyi kuma akwai wanda yake tambaya kan hadisin abdullahi ibn umar da kuma tambaya akan iddar matar da aka saki kuma tana amfani da family planning to ban san wacce zan ansa masa ba dan ya kamata ɗaya zan ansa masa ba bi ba to kacici kacici za a yi ko to bari mu ɗauki ta iddar don watakila ita wani abu ne da ake ciki yanzu an saki wata tana tana amfani da maganin planning kuma yanzu ga shi an sake ta watakila kuma al'adarta ta tsaya to ya za ta yi wajen idda to daman iddar mata a iri uku ce ko dai ta kasance mace ce wacce tana jinin al'ada jinin al'ada ta bai yanke ba saboda tsufa ko saboda wata larura da ta same ta ta daina yin al'ada gaba daya to wannan matar da take al'ada bata daina al'ada ba bata kamu da wata cutar da ta sa al'ada ta yanke ba to wannan za ta yi idda ne da da jinin al'ada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai matar da jinin al'ada ta yanke saboda tsufa ko kuma saboda wata lura da ta same ta idan to gaba ɗaya ta daina al'ada to wannan iddar ta shine wata wata uku wallahi ya isna من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن da waɗanda suke sun yanke ƙauna saboda sun yanke fidda ƙauna daga samun daga yin jinin al'ada saboda tsufa ko kuma waɗanda suke ƙananan yara ne ba su fara jinin al'ada ba amma sun yi aure an sake su to waɗannan fa'iddatuhunna thalathatu ashhur da su idda su wata wata uku ne sai kuma tadda aka sake ta da ciki to wannan ita iddarta shine ta haihu da zarar ta haihu ta fita daga idda ko yanzu aka sake ta bayan awa ɗaya ta haihu shikenan ta gama idda in mijinta ne rasu ta gama ta kaba shine wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna to waɗannan su ne kashe-kashe guda uku in dai mace tana cikin kashi na farko ko da tana shan wani abu na planning wanda ya dakatar mata da al'adarta sai ta jira har al'adar ta dawo ko yadda ta je ta sha kwaya al'adar ta tsaya sai ta je ta kuma shan wata kwayar al'adar ta dawo amma dai ba za ta shiga cikin alla'i ya isna ba ba ta cikin alya isat ko tana ciki tana cikin wanda suka fidda kauna ba ta ciki ba ta cikin kuma wallahi lam yahidna ba ta cikin yara ƙanana sauraka kaga tunda bata cikin wannan to tana cikin kaso na farko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru sauraka ko ta zaura ta jira har lokacin da maganin ya daina aiki al'adar ta dawo ko kuma yadda ta je ta sha maganin ta tsaya sai ta je a bata maganin kuma ya ta dawo amma dai dole da da abin da za ta yi za ta yi idda ba za ta tashi zuwa zuwa kasar abin nan bangaren da ba nata ba ba canza mata gida ba saboda kawai ta sha ƙwayoyin fulani wannan ƙwayoyin fulani ba su canza mata gidanta ba gidanta shine kasan farko a nan take na mala ya ce albabul awwal fi ma'ana sabri lugatan wa ishtiqaqi hadhihi al-lafzati wa tasrifiha babi na farko zai yi magana akan ma'anar asabar haƙuri a harshen larabci mai yake nufi daga ina aka tsago kalmar kuma yaya larabawa suke jujjuya kalmar wannan mashiga ce da marubuta sukan yi amfani da ita wajen bayanin wani abu da suke so su yi bayani su yi magana a kansa sukan faɗi wannan abin da suke so su yi magana a kansa a harshen larabci mai yake nufi sannan kuma ina aka samo kalmar kuma ya aka jujjuya kalmar na aka samo ta iya aka jujjuya ta harshen larabci harshe ne na ishtiqaq lokacin ishtiqaq harshe ne da ake tsago kalma kuma sannan a sassarrafa kalmar a jujjuya ta da shiga babi daban-daban daga cikin babi na sarfu shi ne zai yi magana akan kalmar ta fuskar harshen larabci ta fuskar yaren larabci a fara fahimtar menene asabur yake nufi daga ina ka samo kalmar kuma mai take nufi sannan in ya gama wannan sai kuma ya zo ya yi magana akan haƙuri ko asabru menene haƙiƙanin ma'anarsa kuma da irin ta'arifi malamai suka bashi shi shi ne zai fara da lugar larabci tunda da ta yake rubutu zai fara da wannan sai ya fara da batun asalin kalmar aslu hadhihi al-kalima huwa al-man'u wal-habs asalin kalmar as-sabru ma'anar da take nunawa shine al-man'u wal-habs hanawa da kuma tsarewa hanawa da tsarewa kalmar kalmar kalmar asabar asalin kalmar abinda take nunawa a gurin wasu malamai tana nuna hada wani abu ko tsare wani abu sai yace fasabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisani anit tashakki wat tasakhut wal jawarih al latm al khudud wa shaqq al juyub wa nahwihima sai ki cewa kalmar hakuri as-sabru tunda an ce tana nufin tsarewa ko hanawa shi ne hafsun nafs anil jazai wato tsare ko hana wato zuciya raki wallisani anil tashakki wata sakhut da kuma hana harshe wato yawan korafi da kuma yawan koke-koke da kuma nuna fushi waljawarihi da kuma hana gaɓoɓi allatmil hududi gabarin marin fuskoki wa shakil juyobi da keta abinan wuyayen tufafi wa nahwihi ma da ire-iren wannan abinda yake cewa kalmar asabar idan aka ɗauka a larabci asalinta tana nufin almanu ko alhabsu to kana iya cewa haƙuri yana nufin mutum ya tsare kansa yayin da wani abu ya same shi marar daɗi ya tsare kansa daga yawan ƙorafi ko raki yawan raki yawan kokawa abu kaza abu kaza ya same shi ya hana kansa wannan ya hana kansa nuna fishi da ɓacin rai a duk inda ya zauna akan abin da ya same shi kaga kalmar sabr hanin ya fito anan ka hana kanka yawan korafi ka hana kanka yawan abinan raki ya hana kanka yawan fishi nuna fishi da harshenka maganganunka da ainihin yawan kai kuka sannan kuma ka hana gaɓoɓinka yin wani tasarrufi da zai nuna cewa kana cikin damuwa kamar yadda a da yadda larabawa suke idan mutum ya da fushi sai ya dinga marin kansa dinga marin kansa musamman mata domin marin kansa alamar cewa yana cikin damuwa ko ta kama wuyar rigarta shi ta keta rigar da take jikinta alamar ta ta fusata to duk wannan alama ce ta cewa babu haƙuri to haƙuri shine mutum ya danne kansa ya danna zuciyarsa daga aikata waɗannan abubuwa kaga ma'anar almanu wal habsu ta fito anan wa yuqalu a larabci akan ce sabara yasbiru sabran sabara yasbiru sabran wa sabara nafsahu wa sabara nafsahu sabara nafsahu ya haƙurƙurtar da kansa kamar yadda Allah ce wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wasbir nafsaka Allah yake ga wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka haƙurƙurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke bautar ubangijin su bil ghadati wal ashi safe da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskar sa wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada idanuwanka su tsallake waɗannan mutane a kana nufin wani kale-kale na duniya to wannan shine kalmar wasbir nafsaka kaga anan tayi ta'addi zuwa ga maf'uli ce ka hakurkurtar da kanka wa qala antara ɗaya daga cikin mawakan jahiliya a wata a wata kasida sai yake cewa fasabartu arifatan lidhalika hurratan tarsu idha nafsul jabani taqallau فصبرت عارفة أي فصبرت نفسا عارفة نفسا عارفة أي نفسا صابرة فصبرت عارفة نها قرقر تدري كوزوتيا مي حقولي نبا وزوتيا تا مي حقولي cewa tayi haƙuri ta daure ta daure lidhalika ga halin da take ciki na yaƙi na fafatawa ta daure hurratan tana mai wato ya ba baiwa ba wanda za a sa ta ta yi abinda ba shi take shi ya kamace ta ba tarsu idza nafsul jabari tatalla'u za ta dage ta cije ta tirje yayin da zuciyar matsoraci take ta tsalla tsalla take ta hange hange tana neman inda zai gudu wato yana gaya wa kansa cewa ya dage ya cije ya sifanta wato zuciyarsa ya sifanta ta da arifa arifa ana nufin sabira cewa nafsun aruf ko nafsun arifa ai nafsun sabira nafsun sabur zuciya wacce take mai haƙuri mai dakiya wadda tsoro wadda ba ta san tsoro ba hurratan wacce take ya ba baiwa ba wadda za a sa ta ta yi abin da ba daidai ba za ta iya daurewa ta cije ta tsaya ta kare 'yancinta tarsu shine za ta tsaya ta cije ta dage ba za ta ja da baya ta gudu ba yayin da matsorata suke rudewa su rikice suna neman wurin guduwa saboda haka shi an tara wanda aka sani an sani cewa mawaki ne kuma jarumi ne a fagen daga saboda haka yake ziga kansa cewa shi duk da cewa asalinsa bawa ne amma yana ziga kansa cewa zuciyarsa zuciya ce wacce ke yantacciya ba za ta yadda da wulakanci ba ba za ta yadda a tirsasa ta abinda ba daidai ba abinda ba shi take so ba saboda ka zai iya haƙuri a fagen yaƙi ko mai tsanani ko mai wahala yayin da wasu suke ta ƙoƙarin su gudu ya ƙulu hamastu nafsan arifa arifa ana nufin sabira na tsare zuciyata wacce take mai haƙuri wa hiya nafsu hurrin ya anafu la nafsu abdin la anafata la wato zuciyar ɗa wanda yake da kishi ba zuciyar wanda ba shi da kishi ba zuciyarsa zuciya ce ta ɗa mai kishi saboda haka zai iya jurewa dukkan abin da zai iya taso masa na wahala don ya ga ya cimma burinsa to ka kalmar sabara ta zo a nan wacce take nufin mutum ya tsare kansa ko ya tsare zuciyarsa akan wani abin da yake daidai kuma ya guji abin da ba daidai ba wa qawluhu tarsu ay tathbutu wa taskun tarsu tarsu yana nufin tathbut za ta jajirce ta nutsu idza khaffat nafsul jaban wa tarabat yayin da zuciyar wanda yake aljaban matsoraci ta ta ta shiga tsoro da firgici wa yuqalu sabartu fulanan idza habastahu idza habastuhu haka nan a larabci akan ce sabartu fulanan ana nufin habastuhu na tsarewa ne ayi amfani da kalmar sabru sabartu fulanan ayi habastu fulanan na tsarewa ne wa sabbartuhu akan ce kuma sabbartu fulanan ma'ana hamaltuhu ala sabri na matsa mishi yayi hakuri na sa shi ya yi haƙuri wato akan yi akan yi akan ambace ta ba tare da shadda ba akan kuma ambace ta da shadda in aka ce sabartu fulanan yana nufin cewa na tsare shi sannan sabbartu fulanan na sawa ne ya haƙuri wa fil hadisi allazi amsaka rajulan wa qatalahu akhar a hadisin da yazo cewa wani mutum ya rike wani wani yazo ya kashe shi ya rike shi wani kuma yazo ya kisa sai aka gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yuqtalul qatilu wa yusbaru sabiru yuqtalul qatilu wanda ya kisan a kashe shi shi kuma wanda ya rike shi ma a rike shi don a kashe shi a rike shi shi ma don a kashe shi kowa ya yi masa abin da ya yi wancan ya yi kisa to a kashe shi wannan ya rike an kashe shi ma a rike shi a kashe shi ne ayyuhu basu lilmauti kama habasa man amsakahu lilmauti a rike shi don a kashe shi kamar yadda ya rike wancan shi ma don a kashe shi hadisi ne mai rauni bai tabbata ba وصبرت الرجل إذا قتلته وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا كو صبرت الرجل إذا قتلته صبرا أي أمسكته للقتل هكذا أكتشي صبرت الرجل إذا كتري متن كاما شكو كدولي شي كسا أبن أبن أبن مكامي ككشي شي أنا تشوى القتل صبرا قتل صبرا kutila sabran shine ba a kashe shi wajen fada ba ba a kashe shi a filin daga ba kama shi aka yi aka daure shi aka daga makami aka dake shi da shi ko aka harbe shi ya mutu to laraba suna kiran wannan alqatlu sabran alqatlu sabr ko ga anan sai an tsare mutum ta hanyar dauri ko a rirrike shi wani ya kashe shi shine suke kira alqatlu sabr saboda kalmar sabr tana nufin tsare mutum a hana shi motsawa don a zo a kashe shi an fahimta saboda kaga kalmar asabar a nan ta zo da ma'anar tsarewa hakanan wa sabartuhu aidan wa asbartuhu idza habastuhu lil halif idan mutum ake ana tuhumarsa ya zamana kuma masu tuhumarsa ba su da shaida da za su kawo da za su tabbatar da tuhumar da suke yi masa to sai a tsare shi ya yi rantsuwa to wannan tsarewar ya yi rantsuwa tsare shi ya rantsuwa ita ma ana kiranta sabartuhu na tsare shi ma'ana na tsare shi don ya yi rantsuwa kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud النبي يتي من حلف على يمين سبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض من حلف على يمين سبر wanda ya rantsuwa akan wanda ya rantsuwa bayan an tsare shi wato an titsiye shi an ce ya rantsuwa kamar ana takaddama ne akan wani wata dukiya tsakanin mutum biyu ɗaya yana tashi ce ɗaya na ba tashi ba ce to wanda yake cewa shi dukiyar tasa ce ya ce kawo hujja yake tabbatar da cewa wannan da yake da awar dukiyar hannunsa tasa ce to ya kawo hujja da take tabbatar da tasa ce idan baya da hujja da zai tabbatar da dukiyar da take hannun mutumin nan tasa ce baya da bayyana to sai ya ce to kai yanzu da dukiyar take hannunka ka rantse cewa taka ce to sai a tsare shi ya rantse to shi da yamini sabirin rantsuwar da za a tsare mutum a ce ya yi ta a je a tsare shi ko a masallaci a gindin mimbari ko a bashi alkur'ani wani abu dai da zai tsorata shi shi za ga alkalai suna ba mutum alkur'ani gafaka mai gafaka din ne rataya ko ya rike wani ana yi ne don a bashi tsoro a yanzu ga shi ga ma alkur'ani a hannunsa kuma ya yi ƙarya to ko a kai shi gindin ka'aba ce to ga ka ga ka'aba ka rantse ko a dora shi akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya san za a dora shi akan mimbari zai iya kaddama dan a dora shi sai ya faɗi gaskiya ya so ci ce to na hau dai ya hau mimbarin manzon Allah to wannan ita ce yamini sabr wanda za a tsare mutum a ce to karantse to annabi ya ce duk wanda ya yi irin wannan rantsuwar bayan an tsare shi li yaqtati biha mala muslim imri'in muslim don ya wabci wani abu na dukiyar mutum musulmi ya ci wani abu na dukiyar musulmi laqiya Allah wa huwa anhu mu'rid a yadda ruwaya take laqiya Allah wa huwa anhu ghadban zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi anan ya kawo kalmar mu'rid amma kalmar yadda take a hadisi ghadban zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi to kaga anan yamini sabrin kalmar sabr ta zo tana nufin tsarewa mutum don yayi rantsuwa wanda duk yana gaya maka dalilan da yasa tushen yace tushen kalmar sabr asalinta da larabci tana nufin tsarewa to ina hujjar sa ta cewa tana nufin tsarewa shine da yake koro maka waɗannan dalilai wa minhu alhadith alladhi fil qasama daga cikin wannan akwai hadisin da yake cikin qasama a cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne dogo wanda ita ce abdullahi dan abbas ya ce awwalu qasamatin kana fil jahiliya rantsuwar da aka fara yi a jahiliya ke cewa wani mutum ne daga cikin quraishawa zai yi tafiya sai ya ce yana so ya samu yaro da zai raka shi wannan tafiya sai ya samu wani yaro da kabilar banu hashim banu hashim su ne kabilar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙuraishawa shi daga banu amir yake al'amiri ne shi mutumin sai ya yana da dukiya da raƙuma zai zai tafi safara to sai ya nemi wani yaro da zai tafi da tare da shi domin ya yi masa hidima a hanya sai ya samu wani yaro daga cikin kabilar banu hashim akan su tafi da suka tafi hanya sai suka ci karo da wani mutum sai ya nemi taimakon a bashi linzami da zai abin nan igiya da zai daure abin nan dinsa tulun ruwansa yana da jawalik jawalik su ne tulun ruwa da ake zuba ruwa a ciki a sa igiya a daure kaga amsa tambaya da ya cinye lokacin har an ce saura minti hudu to sai ya nemi wannan mutum ya taimaka masa saboda in yana tafiya da waɗannan ruwan nasa wataƙila ruwa ne wataƙila nono ne madara ce a ciki almuhim da wani abin sane mai amfani yana tafiya da raƙuma abin kuma a buɗe to zai ruwan zai abin da ke ciki zai zube to shi kuma zai iya shiga matsala a halin tafiyarsa sai ya nemi ya taimaka masa da igiya sai ya ciri ɗaya daga cikin igiyar da baibayin waɗannan raƙuma da in an tsaya ake daure su da su sai ya ba mutumin nan sai ya daure bakin tulinansa sai ya kama gabansa su kuma sai suka tafi har suka zo inda za su yi za su dan huta su yada zango ya ce to a daddaure raƙuman nan aka daddaure raƙuma sai raƙumi ɗaya zanto ba ya da igiyar daurewa ya ce ina ina igiyar daure wannan raƙumi ina take sai mutumin nan ya ce ai kaji kaji kaji mun haɗu da wani na bashi ita sai shi wannan gwanginan nasa sai ya fusata da wata sanda a hannunsa sai ya jefe shi da ita jifan nan da zai yi sai ya same shi a makasa sai ya kashe shi da ya kashe shi da ya koma makka ina ina dan uwanmu sai ya ce ai ya rasu a hanya na yi masa sutura na na binne shi ce ai ya cancanci kai masa haka shi kuma wannan da aka daka a makasa ashe a lokacin bai kai ga mutuwa ba sai wani ya zo wucewa sai ya ce da shi idan kaji kaji makka ka yi shela ina ƙuraishawa suke idan an nuna maka ƙuraishawa ka yi shela to ina banu hashim za ka nuna maka banu hashim to ka kuma yin shela ka ce ina abu talib shi ne jagora a lokacin ina abu talib yake ina abu talib ya zo to ka gaya masa cewa to jini na yana hannun wannan mutum shi ya kashe ni saboda haka da can an karɓi uzurinsa cewa mutumin nan ya rasu ne ya binne shi har aka ce e ka kyauta domin ya cancanci kai masa haka to sai ga wannan mutum ya zo yana shela yana tambayar ƙuraishawa aka ce ga ga inda za ka je ƙuraishawa ina banu hashim aka ce ga banu hashim banu hashim ina ina abu talib aka nuna masa abu talib ya ce to gashi abinda dan uwan ku ya gaya mun kuma ga wanda ya kashe shi to shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to to maza a tattaro afwan a lokacin suka ce a tattaro duka waɗanda kabilar wannan mutum ko dai su biya diya raƙuma ɗari na wannan da aka kashe ko kuma su yi rantsuwa mutum hamsin daga cikinsu su yi rantsuwa su ceci cewa shi ba shi ya kashe shi ba ko kuma a kashe shi wannan da ya kisan ce ima wannan kabila ta banu amir ko dai su ba da diyar raƙuma ɗari ko kuma su kawo mutum hamsin daga cikinsu su yi rantsuwa ko kuma a kashe wanda ya yi kisan to shi ne suka ce za su yi rantsuwar suka zo da mutum hamsin za su yi rantsuwa a cikin mutum hamsin din nan sai wata mata ta zo wadda ita asalinta daga bani hashim take amma tana auren wani ɗan wannan ƙabilar ita ƙabilar da ake cewa ɗansu ya yi kisa tana aure a cikin wannan ƙabilar kuma haddada a tsakaninsu shi kuma ga mijinta yana cikin wanda su yi rantsuwar a mafuwan ɗanta yana cikin wanda su yi rantsuwar sai ta ce to ɗana ɗana shi ne nan wala tusbir yaminahu hatta tusbaru in haina haisu tusbarul aiman kada a sa ɗannan nawa ya yi rantsuwa kada a tsare ɗannan nawa don rantsuwa kamar yadda za a tsare sauran waɗannan mutane don rantsuwa aka cire ɗanta sai wani ya ce to ya kula tun da an ce raƙuma ɗari ko mutum hamsin su yi rantsuwa kenan duka wato kowane mutum a raƙuma biyu yake to shi zai ba da raƙuma biyu zai fita daga cikin rantsuwan nan saboda haka ya ba da raƙuma biyu ya fita sai zama a sauran 48 48 ɗin suka yi rantsuwa abdullahi ɗan abbas ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa wato wabinan wata guda abinan shekara bata cika ba sai da duk suka mutu shekara bata sake zagayowa ba suna da rai ma halat alaihim haulun wa fihim aynan tatrif wato shekara bata zagayo ba ɗaya daga cikin su yana kifta ido duk sun mutu to daga cikin wannan ne a wannan bangaren hadisin ita matar ce take cewa la tusbir yaminahu haythu tusbaru al-ayman wato kada a tsare shi domin ya rantsuwa lokacin da ake za a tsare sauran su ba da rantsuwa ba kalmar sabr ta fito anan za mu tsaya anan saboda lokaci yayi bayan an kira sallah za mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi